أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب وديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yusuf salam a karatun da ya gabata mun kwana aya ta hudu, yau ma dai kuma za mu sake tashi akan aya ta hudun saboda munasabanta da ayan da take gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
الله سبحانه وتعالى يبام labarin abin da ya faru a gidan Azizu Misra dangane da matarsa da ta yi ƙoƙari wajen taga ta biya bukatanta da annabi Yusuf alaihi salam. Lokacin ta kira shi a matsayin shi na yaron gidanta, to ashe ita akwai abin da ta shirya, in an je wannan kofa za ta kulle, in ya shige waccan za ta kulle, an shiga waccan za ta kulle, har sai da ta ga ta gama samun dama. Allah ya ce, Wala ƙadi hammat bihi. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الله يتي ولقد همت به بمعنى مالت نفسها لفعل الفاحشة cewa zuciyarta ta karkata dangane da aikata wannan alfasha bi ma'ana tayi zina da annabin Allah Yusuf Allah ya ce wa hamma biha zuciyar annabi Yusuf ita ma sai ta bashi labari bi ma'ana wa haddasa yusufa nafsuhu hadisu khataratil istijaba sai zuciyarsa take kada masa kamar ya amsa kiranta Allah ya ce laula arra burhana rabbi ba dan ya ga ayoyi daga ubangijinsa ba wanda ta gargade shi amma haddasahu bihi nafsuhu akan abin da zuciyar nan tasa ta raya masa Allah madaukin sarki yace kabalika لنصرف عنه السوء والفحشاء أي أيوة وإنما أريناه ذلك لندفع عنه السوء والفحشاء cewa mun nuna masa ayoyi ba don komai ba sai don mu kawar masa mummunan al'amari da alfasha fi jami'i umurihi innahu min ibadina al-mukhlasin Allah madaukin sarki yace lalle shi yana daga cikin bayinmu al-mukhlasin wanda Allah maɗaukin sarki ya tsarkake su su ne almutahirin almustafain lirrisala wanda Allah ya zaɓe su da saƙo allazina akhlasu fi ibadatihim lillahi wa tauhidi wanda suka kadaice Allah subhanahu suka tsarkake Allah subhanahu wataala wajen ibadarsu da kuma kadaita shi to kaga tun a can dama shedan da ya dau alƙawari zai halakar da ƴaƴan annabi Adam gaba daya daga baya sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka daga cikin su wanda Allah madaukakin wanda suke kadaita ka kai kadai wajen ibada wajen tauhidi to su wayannan suna da kariya da haka Allah madaukin sarki ya zabi Annabi Yusuf a matsayin manzo zababbe daga cikin halittunsa wanda yake bauta ma Allah shi kadai babu shirka a ciki da haka sai Allah ya kubutar da shi daga wannan mata din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mutum da zai keɓanta da wata mata face na ukunsu shine shedan an gane da haka abin da ake so da kai ka kiyaye ku karka ce a aini ustazu ne ni kaza a'a sheda ya fi ka karatu an gane ai kaga yanda yayi ma alƙawari yace zai zauna a hanya wanda take madaidaiciya bi ma'ana shi in ya ga lalatattu gaba ɗaya ya gama da su shi shedan ba ta su yake ba wayannan ai jama'a sani ko ba ai ko ma za su ci gaba da aiki dama mutanen kirki yake nema ya lalata da haka sai ka kiyaye ko shine aya tace mana wala taqrabu zina kar ma ka kusance ta ya ne ne kusanta sai aka ce kallo ma kar ka kalla qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim a gaya wa mu'minai su rinsa idonsu domin farkon abin da yake sabbaba zina shine kallo idan mutum ya kalla sai kuma me sai yayi magana daga nan sai ayi mau'idi ko za a haɗu guri kaza za a yi kaza sai abu ya faru shi yasa daga farko ma a musulunci haka ce in ka daga idanka sai ka ga wata mata da bai halatta ka gani ba sai ka kauda kanka wannan kallon farkon Allah madaukin sarki ya yafe maka shi amma in ka zauna kai wadataccen kallo ai akwai ɗaya tangal da goma ko ka ce ai kallo ɗaya aka ce da aka sai ka yaka kai kyar da idanka akai haka akai haka akai akai har kwana da kai ka gwanin kai ya fi goma to wannan akwai matsala a ciki an gane ko a iyanan ka tsaya sai ya maka illa akwai baitin da ake nasabta shi da al-Imam Shafi'i ana nasabta shi da shi Allahu a'lam bi sihhatil khabar cewa wata ran Imam Shafi'i wata mata ta ta wuce kawai sai ya kalle ta sai bai kauda kai ba to wannan abin sai mashi tasiri a kwakwalwa shi mutum ne mai kaifin hadda duk abin da ya sa ya kalle shi kawai zai haddace shi amma ranar sai abu ya gagara ya buga ya buga abu ya gagara sai je samu malamin shi shi da suke kawo baitin Allahu a'lam bi sihhatihi shakautu ila waqi'in su'a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi yace na kaiwa malami na waqi'u cewa hadda ta yau ta ƙi kyau nayi nayi na kasa haddacewa sai ce min kai ka duba shiryar da ni yace ka bar sabawa Allah baka kalli wani abin da ya haramta ka kalla ba kuwa an gane wannan da haka to ka kiyaye shi wannan kallo da ka gani Allah ya ce qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum bima na sai sun rintsa idan su ne za su iya kiyaye kansu daga zina bimana in har zai tsaya yana kallo yana kallo yana kallo to zai ji zai yi magana zai taya shedan kuma zai sulhunta a tsakani ƙarshe sai mutum ya afka Allah madaukin sarki ya kiyashe mu an fahimta sai Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin sai Allah ya ce wastabaqal baba ko واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أن يسر سجن أو عذاب أليم Allah madaukakin sarki yace wastabaqal baba sai suka yi sauri Annabi Yusuf ya gudu yana kokarin ya bude kofa ita ma ta biyo shi da gudu shine wastabaqa albab an gane وذلك الإمام البغوي كتشوى وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا إلى باب البيت a lokacin da annabi Yusuf ya ga ayoyin Ubangijin shi, Allah ya tunatar da shi, sai matashi da gudu ya yi ƙofar ɗakunan nan hariban wata bi'atul mar'a litamsika albab. Ita ma mata sai ta ɗori a bayansa, ita kuma tana ƙoƙarin ta riƙe ƙofar nan ta inda kar ya buɗe, hatta la ya Yusufu, an gane ta inda har Yusufu ba zai samu ya fita ba. fasabaka yusufa fasabaka yusuf sai annabi yusuf ya rigata ya je ya bude kofa din matan nan tana zuwa ta zo ta same shi har ya bude kofa fata'allaqat bi qamisihi min khalfihi da kawai ta zo sai ta rike rigar shi ta baya an gane ta ja annabi yusuf fajazabathu ilaiha hatta la yakhruja ta ja shi ta inda wai kar ya fita Allah ya ce wa qaddat qamisahu ai sai ta tsaga mashi riga ai fa shaqqatku min duburi ta yaga rigar shi ta baya an gane ko a lokacin da suka fita Allah ya ce wa alfa ya sayyidaha ladal bab a lokacin da suka fita sai suka haɗu da sarki a ƙofar ɗakin an gane ai wajada zaujil mar'a sai suka samu wannan mijin matar sarki kenan a kofar kofar a kofar ɗakin da suka bude to kaga ko a iya nan ai an samu tsautsayi ko aga kun fito da gudu da matar mutum yaga kun fito ɗaki ɗaya kaga a iya nan wani bayani zaka yi mishi ya gamsu da kai a Allah ya ce wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat sai ta ce bima'ana sabaqatu bil qawli li zawjiha suna haduwa sai ta riga annabi yusuf magana tace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an ranka dade me hukuncin wanda ya nufi yin lalata da matarka ya'ani azzina ta faɗi wannan maganar kuma tana son annabi yusuf summa kafat alaihi an yaqtulahu sai ta ji tsoro kan sarki zai ce a kashe annabi Yusuf faqalat illa an yusjana tace sai dai kawai ni abin da nake gani ranka dade a kai shi gidan yari kaga ta kawar masa da kisa din kenan an gane ko au azabun ali ko kuma ai masa azaba ai darbun bisiyat ai masa duka ai masa bulala an gane ko a lokacin da annabi Yusuf ya ji maganar ta sai ya mai da martani ya ce ni.
Ƙola hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubrin fasadaqat fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
Na'am, lokacin da ta faɗi wannan maganar Annabi Yusuf sai bai shiru ba. akwai ƙa'ida da suke cewa usul la ya juzu ta bayan an waktil haja. La ya juzu ta bayan an waktil haja. Baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar shi. An fahimta, yanzu ana karantar da kai kar a yi maka wani shardi sai ka zauna kawai kana shaƙuni a cewa me za ka ce gace to ni me zan ce a komai kawai Allah zai fidda ni a'a ka yi magana. Ai baka fa annabi Yusuf kusa da Allah ba ko? amma da ta faɗa yanzu idan da ya yi shuru sai a ce ka gani ai aya magana ta tabbata sai hukunci ya tashi sai annabi yusuf ya ce qala hiya rawadatni an nafsi sai ce ranka dade gaskiya ita ta neme ni ai talabat minni alfahisha fa abaitu wa farartu yace ita ta neme ni da mu yi lalata da ita na'i shine dalilin da yasa na garzayo a guje muke kokuwar bude kofa da ita Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha sai mai bada shaida ya bada shaida daga cikin mutananta to wane ne shahidun min ahliha cewa ikhtalafu fi dalika shahid cewa an yi sabani cewa wane ne shahid din nan wanda ya bada shaida tunda kaga ai ba a shiga ɗakin da kowa ba da iya annabi Yusuf ne aka shiga ɗaki da matar sarki. Da haka yanzu waye zai ba da shaida, wane ne shahida shahidun min ahali'a, Sa'id bin Jubairin, Allah ya gafarta mashi, da Bahak suka ce, Kana sabiyan fil mahadi, an taƙahullahu azza wa jalla. Cewa wani yaro ne yana cikin tsimman goyo, Allah maɗaukin sarki ya sa ya furta magana. ita ce riwayan aufi daga abdullahi dan abbasin Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yadda ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta kallama arba'atun wahum sigar cewa akwai mutane guda hudu jinjirai guda hudu da suka yi magana ibnu mashidat ibnati fir'aun ɗaya ɗan mai tsifa mai kitso ta ‘yar fir'auna wannan kissanta shine wata mai yin kitso ne a Fir'auna a gidan Fir'auna tana yi mata kitso kawai sai kibiya sai ta fadi sai ce bismillah sa ta dauko sai yar Fir'auna ta ce Allahu abi ta ce Allah babana sai ta ce a'a ubangiji na ubangijin babanki sai labari ya kai ma Fir'auna cewar ita wai wannan matar tana da wani Allah ba Fir'auna ba bi ma'ana tana da cikin atba'u Musa kenan tana cikin bani Isra'il da haka Fir'aun ya sa aka zo da ita aka dinga gana mata azaba ta kibarin addininta ƙarshe aka ɗauko ɗan za a tsoma shi a mai sai ta ƙoƙarin barin addini yace ta yi haƙuri tana kan gaskiya daga nan mazala yake cewa wa shahidu yusuf ko ibnu mashikata ibnu fir'aun ibnatu fir'aun wa shahidu yusuf da kuma shaida wanda ya bada shaida a annabi yusuf kaga anan ya zama wa shahida shahidun min aliha a wannan riwayan jinjiri ne sai sahibu jurayj sahibu jurayj shi jurayju wani bawan Allah ne mai ibada cikin bani isra'il abin da ya faru da shi mahaifiyarsa yana da ‘yar bukkarsa kamar inda gardawa suke lakka ko a can yake zuwa yake ibadarsa yake sallolinsa a wajen ya keɓanta daga mutane. Mahaifiyarsa sai ta buƙace shi sai ta je wajensa, ta je ta yi masa sallama sai ta dace yana cikin sallah. Da ta kira shi juraiju, juraiju, juraiju, ya ce, ‘Ya Allah ga kuma mahaifiyata na kira na ga sallah ta kuma, sai ya ci gaba da sallah. Ta zauna har ta gaji ta koma. ta sake dawowa juraiju juraiju ta dace yana sallah sai da ta yi haka sau uku sai ta ce Allah ya haɗa ka da fitinar mata ranta ya ɓaci an fahimta asalin addu'ar kaga ba da gaske take ba so da yawa ma iyaye za su wa yaro addu'a amma ba har birnin zuciyarsu ba ko da ransu ya ɓaci dan da kai da kake gefe da ta faɗi wannan kalma sai ka ce amin za ta juya ta harare ka ko to inda gaske take yi kin nemi biyan bukata an ce amin kuma ai sai ka dan mika abun sadaka ma ko sai sai Allah hada shi da fitinar mata shikenan akwai wata daga cikin karuwan bani Isra'il take ana labarin Juraiju ai wani bawan Allah ne mai kaza mai kaza mai kaza kawai sai ta yanke hukunci ya kamata ta bata mashi tarihi kawai sai ta tayi sai ta tafi daidai inda jureju yake in an ganta ina zuwa ce zan tafi gurin mutumin ashe idan ta je can akwai wani mai kiwon dabbobi gurinsa take zuwa suke lalatar su ana nan sai ga ciki ya fito sai ga haihuwa aka taho mutanen gari kasa an fi so dama a samu mutumin kirki da kuskure ko shi mutumin kirki in ya aikata makaruhi ka ba irani amma da mutumin banza ne ba wani mai damuwa da haka aka yi gangami mutanen gari aka zo juraitu kaza yana sallah aka je aka same shi aka fusgo shi aka fara dukansa ka san wannan yace ban san ta ba wannan yaron fa ce ban san shi ba ce zaka sani bari tukunna a ci gaba da ladabta ka daga baya dai yace to ku dakata aka dakata yace ku bani dama ne sallah raka'a biyu aka ba jureju dama yayi sallah raka'a biyu ya zo ya ɗaga yatsan shi ya bugi cikin jinjirin ya ce, Ya babus man abuka, manza Allah haka ya kawo riwayar, babus da yaransu can jinjiri sunan shi babus man abuka sai ce abi ra'iyal ganam sai ce babana shine mai kiwon dabbobin nan yayi ishara ga wancan wanda yake kiwo a kusa da bukkar juraiju Allah sarki bawan Allah kai hakuri zamu gyara maka kaza kaza ya kubuta Allah ya kubutar da shi amma addu'ar mahaifiyar shi kuma ta kama shi daga kai hankali an gane iyaye ku yi hankali wajen yin addu'a a ɗa duk inda kike ganin da gangan ne matsayinki a wajen Allah ya wuce ki mashi addu'a ta zama ta banza ta kirki ko ta banza yanzu kaga addu'a mahaifiyar Jureju ta kama shi a cikin wannan al'umman ma ba cikin bani Isra'ila ba akwai malami da ake ce mashi Zamakshari Zamakshari babban malami ne sai dai yana da matsalan aqida ne ta i'tizal yana da tafsiri qayyum wanda malaman ahlus sunna ma suna kafa hujja da tafsirin shi matukar bai zo bangaren abin da ya shafi al asma'u was sifat ba amma inda ya tsantsar a baje kolin aya ne ayi tafsiri tafsirin shi yana da fa'ida sosai duk da an samu wani malami cikin malaman ahlus sunna wanda ya shiga cikin tafsirin ya takhariji ya bayanin i'tizal ne to da kanshi da ya rubuta tafsirin sai da ya koma ya sara wa tafsirin yace inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fiha la'amri mithluka shafi in kunta tabgil huda falzim qira'atahu faljahlu kadda'i wal kashafu kashafi yace tafsirai a duniya yace suna da yawa yace ya rantsi da Allah duk duniya ba kaman tafsirin shi sai ce in kunta tabgil huda yace in shirya kake nema falzim qira'atahu lazimci karanta tafsiri na kashaf sai ce fal jahlu kadda'i shi jahilci da ka gani kamar jinya ne wal kashaf bi ma'ana tafsirin sunan tafsirin sa kashaf sai ce wal kashafu bi ma'ana tafsiri na kashafu kuma kashafi kamar maganin wannan jinyar ne wata rana yana wasa da tsuntsu yana yaro karami idan ya daure kafa tsuntsun da lilo in ya sake shi furr tsuntsun yana ganin ya tafi sai zaren ya kare sai ya jawo kamar inda yaran mu suke wasan jirgin leda mahaifiyar shi tana hana shi bai ji ba ƙarshe yana jawowa kawai ashe lilo yana yana zagaye kafar tsuntsu har ya tsinke mashi kafa ƙarshe mahaifiyar ta ce qatta Allahu rijlaka kama qatta'ata rijlahu ta ce Allah yanke ma kafar kamar yadda ka yanke ma tsuntsun nan kaga ba da gaske take ba da wani ya ce amiran ta zai baci amma wannan addu'ar da ta yi mashi yana yaro bata kama shi ba sai da ya girma suna can kasashen Roshiya inda akwai kankara da sauransu inda yanzu hita ake sakawa ko in sanyi yayi sanyi kana tafiya da kaji ka dan fara slow motion haka sai ka je sai ka rike in ta woma ka sai ka ci gaba to a wancan lokacin babu anan yana zaune ana sanyi da ya lankwasa kafar shi kawai sai ta kari bal kawai sai ta fadi to abinka da mai kokolwa yace wannan mahaifiyata ce addu'ar mahaifiyata ce ta kama ni zaman garin nan bai kama ni ba shine ya tattare koma makka shine zaka yana cewa shine jarul lahi makocin Allah kenan yanzu gashi ga dakin Allah kaga addu'a ce ta kama shi an fahimta da haka iyaye ku kiyaye mummunar addu'a ko wa sahibu jurayj wanda shine sahibu jurayj wa isa ibn maryam alayhi salam da annabi isa dan maryam an gane shine wa shahida shahidun min ahliha me ya bada shedar yace in kana qamisuhu sai ce to in har rigarsa ta yage
da kunna azim
Allah subhanahu wataala yace falamma ra'a qamisahu qudda min duburi ne dan shi Allah ya soki shi malam ba da wannan ba soyayya kaza kaza wallahi ina son ka dan Allah ka ce min I love you ni kuma akwai ɗaliban da ta gaya min suna irin wannan makirsi nace to ai ke kin san wa kike so tace eh ce ni kuma ban san ki ba ko sai in ce I love you ya aji daya ta kaina nake ko ta aure tunda har kin kai matakin ki bigi kirji ki cewa namiji ina son ka ai kin iso aure malam ko dai tsoro kake ji in ce eh muka rabu to haka sun yi wa mutane da yawa wallahi yanzu ta zubar maka da daraja za kana islamiyya wata ta sai ta karɓi lambar wayanka da tambaya da kaza da kaza kawai sai kaga ta ce ma I love you matar aure ce ƙarshe ta turo ma hotuna kai ma malam sai ka tura hoto wata ran sai mijinta sai ya kama to da Allah hotunan nan waye tura to malam ne ko kwarto kai ka isa wace rantsuwa za ka yi ka ce maka ka ce kai baka san matar aure ba ce da makarantar ka da ka buɗe makarantar mata aure ko za ka ta zo ta ce mata na son ka ta ce to in kaga ta yi babu laifi ai ko ce to ina ne gidanku ki bar lambar wayar babanki zan je in samu babanki karka yadda a fara ai zakara baya baya kure kamar inda Allah ya ce wa kanat min alqanitin ko nana Maryamu ta kasance daga cikin masu tsantsani masu bin Allah subhanahu wataala alqunut yana nufin ata'a yana zon kuma tulul qiyam ko Allah Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai Allah ya ce wa qala niswatun ko wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi magana ta zama me ba ba surru bane an gane da haka akwai kiyaye amanar magana ba sai mutun ya zo ya ce ma ba a akwai maganar da ka san kai isarka ne a wajen sa yasa ya faɗa ma ita sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo Allah ya ga nana Hafsa dar gidan Umar bin Al-Khattab ummul mu'minin radiyallahu anha sai yake gaya ma sayyidina Abubakar bin Siddiq Allah kara mashi yadda yace yana so zai aure Hafsa yana son Hafsa iya magana da suka yi da manzo Allah kenan bai sake gaya mashi ba wannan shirye-shirye manzo Allah yake yi ba su sake tattaunawa ba har Umar wata ran sai zo samu Abubakar yace ina so zan aurar maka da Hafsa sai na abubakar kuma ya san waccan maganar sai ya shuru bai ba shi amsawa sai na umar bai ji daɗi ba saboda duk wanda ya ce barin haɗa zuriya da kai ya kamata ka ba shi amsa in uzuri ne da kai ka ba shi ko amma sai kai mashi shuru to zai dinga tunani to bai yi bane shi bai cancanta haɗa zuriya da shi bane shi ya kaza kaza ne to me wannan yake nufi an fahimta sai ya masa shuru sai je sai samu Usman bin Affan sai ce ina so zan auren maka da Hafsa sai ce mashi a gaskiya a yanzu ba ni da halin ƙara aure shikenan kaga yanzu ya warkar da shi ko in zai nemi wani sai nemi wani ana nan ya shiru sayyidina Umar sai manzo Allah kawai ya bayyana maganar shi da abu ya bayyana manzo Allah yanzu zai aure Hafsa sai sayyidina Abubakar ya kira Umar yace Umar yace eh yace lokacin da ka bujiro min da zancen Hafsa nan shiru na san baka ji dadi yace kwarai kuwa har gara Usman ma da ya bani uzuri shi sai ce to manzan Allah ne ya faɗa min cewar yana son Hafsa bai dawo ya ce min ya bari ba ni kuma sai na ji tsoron in na ce ma ai akwai maganar manzan Allah kaga sirrin da muka yi da shi na fasa shi kenan ko da haka duk gurin da aka ce an yi magana ta wuce mutum biyu to kuma shikenan ta tashi daga surru yanzu labari ya shiga gari Allah ya ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi sai mata a cikin gari kuma suka fara yadawa bi ma'ana wasala al khabaru ila niswatin fil madina fatahaddathna bihi labari sai zo ma mata sai suka fara yadawa an gani sai suka fara yadawa kasan a can baya mata akwai tsegumi ko amma yanzu an ce sun dena su da kansu suka gaya mu ranar na zo ina musu wa'azi a cewa dinga kiyaye harshe maganganu gulma da sauransu suka ce min la malam yanzu wallahi an bar wannan yanzu daga an haɗu sai a ce ya rayuwa da kansu suka faɗa min suka ce an bari yanzu ce yanzu ina za ka zauna kana gulma kana ta kanka ciki na ƙugi suka ce wallahi daga mun haɗe yanzu cewa ake ya rayuwar nan da ake ciki ce duk akan wannan za a tattauna ba a yin gulma kaga ajaban li amril mu'min kenan inna amrahu kulluhu lahu khair an gane ko daga koshi ka je ka shiga wuta ai gara ka ji yunwar ma baka ko baka yi abinda zaka lalata da rayuwa da wannan dinka ba to yanzu labari ya kai wa mata fatahaddas nabihi an gane suna faɗan magana wa kullu munkarat alamra'atil aziz suna hada su ma makircin su wannan ta tsugunna ana ta yama didi ana ta tsitsitsi a cikin gari imratu azizi turawidu fataha cewa matar sarki fa tuhawil ko gulamaha an nafsihi ta yi ƙoƙari wai za ta yi zina da yaron gidanta an gane wata da'uhu ila nafsiha tana kiransa wai akan ya zo ya yi zina da ita kad shagafaha hubba ko suka ce kai lalle al'amarin soyayyarta da wannan yaron har ya kai ta matsayin su soyayya tana da barati ashagafu ita ce soyayya inda baka da control an fahimta shagafaha hubba suka ce soyayya ta kai mata ƙarshe inna naraha lanaraha fi hadha alfi'l suka ce lalle muna ganinta a cikin wannan aikin da ta yi fi dalalin mubin gaskiya ta kuskure ta bata bata mabayani kuwa a ce yaron gidanki da ya tashi a hannunki kuma ki nemi ki lalata da shi labari sai ya yaɗu a cikin gari suna ta tsitsitsi sai ta ce me
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكرا مسكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك karim Allah madaukakin sarki yace falamma sami'at bi makarihinna ai a lokacin da imra'atul aziz taji irin makircin da suke yi suna gulmatta an gane ko hinna iyaha cewa da wannan gulmatta da suke yi da zarginta da suke yi arsalat ilaihinna sai ta aika musu tace tana gayyatan matan gari matar wane kenan wance kenan wance kenan wanda ta kai ta kawo yanzu matar sarki tana gayyata su su ziyarce ta za su dan tattauna tad'uhunna tana kiran su kaga yanzu ai wanda ba a gayyata ma za a zo za mu ji kuma me za ta ce ko eh me za ta ce kuma bari mu je mu ji ta ina za ta kullo abun kunya dai an yi ko eh arsalat ilaihinna tad'uhunna li ziyaratiha وهيأت لهن ما يتكأن عليه من الوسائل تأجي مسو فللكا وند كوا ذات كشنجد أكي وما يأكله من الطعام تأجي مسو أبند ذات شي نأبنشي ذات شي نأبنشي وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن الطعام kowace sai ta ɗauko wuƙa mai kaifi ta basu saboda abincin da ta ba su su dinga yankawa sai su yanka su ci sun maƙalar li yusuf ukhrij alaihinna sai ta ce da annabi yusuf fita ka wuce ta gabansu annabi yusuf ya ɗau wanka shi bai san me zake ba ya zo zai wuce falamma ra'ainahu akbarnahu ko suna ganin annabi yusuf a azamnahu wa ajalalnahu suka ce kai suka girmama suka ce to wannan fa wa akazahunna husnuhu wa jimaluhu an gane ko kyansa sai ya dauke su wa jamaluhu da ko fakarajna ko fajarahna aydiyahunna a lokacin da suka ga kyansu da ya dauke su kyan annabi yusuf da ya dauke su kawai sai suka manta yanzu tana kokarin yanka abin da za ta ci kawai sai ta sa wuka hannunta kawai suna yankawa wa qatta'ana aydiyahunna haka suka dinga kawai kin tafka wuka kina kallo ka wannan fa sai galo tana kallon annabi Yusuf duk suka yayyanki hannunsu wa qatta'ana aydiyahunna wa qulna hasha lillah ce sorry baka ga Yusuf ke cewa ba in sun ga wata sima ko shi kai fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ko hasha eh fa qulna hasha lillah ma hadha basharan suka ce kai wallahi wannan ba mutum bane in hadha illa malakun karim suka ce wannan kam mala'ika ne mala'ika ma ba dan karamin ba eh yanzu me darasin da zaka dauka anan so da yawa sai kana zargin mutum a matakin da baka kai ba in kai ka shiga ƙarshe sai yafi ka kwalici an gane wannan yanzu so da yawa ban ce mulki ba a yin mulkin zalunci ba ana yin mulki na zalunci in mu dangane da mu mun karanta siyasa shar'iyya mun karanta mulki a musulunci yanda ake yin sa yanda ya kamata shugaba yayi da kuma ab- waɗanda za a shugabanta ko to amma so da yawa zaka ga kana zargin wani idan aka kai matakinka in ka kai matakin ƙarshen ta kafi shi lalacewa a fahimta ƙarshe kafi shi lalacewa akwai kissan da suke bayarwa Allahu alam bi sihatiha a wannan zamanin ne aka ce akwai wani da yake shiga gidan rediyo yake caccakan yan rufa'i gwamnan Kaduna tsohon gwamnan Kaduna yana caccakan sa har yan rufa'i labari ya kai mishi ya ganshi sai ya ce a nemo masa shi aka nemo shi aka ce ya zo ana neman shi a gidan gwamnati ana so ya ɗauko ɗan nafe ya taho da shi ya ɗauko mai nafe suka taho gidan gwamnati tiryan tiryan aka ba da namban nafe da komai da mutumin suka zo ko ina a buɗe masa ya wuce a buɗe masa ya wuce har sai da ya kai inda ya kamata ya kai aka kai shi aka yi masa sallama da ‘yan rifa'i aka ba shi dama ya shiga ya ga gwamna kamar yadda suke faɗa sai ka zo eh sai aka ɗauki naira dubu hamsin sai aka bashi sai aka ce ka je ka ba wa mai nafe ɗin ya tafi da ya zo sai ya cire arba'in da biyar sai ya soke a aljihun shi sai ba wa mai nafe dubu biyar mai nafe kaga haka ma tawon haka ma tawon dallolin da ya bai huna ɗari uku ba ko makamancin haka mai nafe kuma an ce a tare shi can aka tare mai nafe nawa aka baka ya ce dubu biyar aka ce a dawo da shi ga shi ga gwamna kai nawa na baka ka bashi yace ranka ne dubu hamsin yace nawa ya baka yace dubu biyar ce to kaga ga kuɗi nan ga kin mota ga kaza da Allah ya sa ka bashi dubu hamsin din wannan naka ne na tabbatar kai mai gaskiya ne kuma zan ja ka a jikina kake ban shawara ce to amma gashi ni na fi kama quality ce tashi ka fita daga yau kuma ka sake magana dole ya kawo tawa me nafi aka ba daga yau ka sake magana a kaina kuma zan zan fatar da kai shikenan yanzu wannan an buge bakin shi kaga yanzu shi mutum ɗaya ne aka ce ya bawa shi kuma duk jihar Kaduna ne ko da haka so da yawa in kaga mutum yana yin abu to inda hali kai mashi nasiha ko kai masa nasiha kai mar addu'a Allah ya shiryar da shi an fahimci wannan bai hana ai wa'azi akan wannan mummunan abin ba bai hana ba amma kar ya zama ka wasa'a zargi kai tsaye ko kana ta'ayini yanzu kaga haka su suke ta'ayini imra'atul azizi kaga kai tsaye yake fada matar sarki turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin to gashi abin ya faru falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna sai ta aika ta gayyato su wa atadan lahunna muttaka'an kowa aka ware mata fulo da za ta kishingida ga abinci nan ki ciki huta wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan kowa aka dauki wuka mai kaifi aka bata aka hayya annabi yusuf wa qala tukhruj alaihinna tace fita falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna su suka yanke hannunsu ita ta yanke hannunta da ta yanke hannunta zamanta da Annabi Yusuf da Allah ya ba mu labari ko kaga shi har ta fi su dauriya su in su ne ba a san maya za a yi ba kin da ba za a kai ma wannan lokacin ba wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan shi wannan ba mutum bane in hadha illa malakun karim to yanzu matar sarki ta samu baki ko qala sai ta ce قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ita wannan matar sarki sai ta gaya ma waɗannan matan da suka yanke hannuwansu ko fazalikunna allazi lumtunnani fi to wannan din wannan abin da ya same ku a ganin sa kawai da kuka yi yau daya ya same ku kun yayyanke hannuwanku an gane huwal fatal ladhi lumtunnani fil iftitani bihi shine saurayin da kuke zargi na kuke ta tsitsitsi kuke yama didi akai cewar gashi na neme shi ku gashi yau rana daya ga abin da ya faru da ku ni kuma na zauna da shi tsawon shekaru tunda kaga tun ana yaro yake wajenta har sai da ya kai matsayin saurayi fazalikunna allazi lumtunani fi an gane wala qad rawattuhu an nafsihi tace wala qad talabtuhu wa hawaltu igra'ahu liyastajiba li famtana'a wa aba tace kuma nayi kokari duk dabaran da zan yi naga na biya bukatata da shi yaki ko tace wala illam yaf'al ma amuruhu bihi ko mustaqbilan la uaqibanna ko la yuaqabanna bidukhul as-sijn wal yakuna la wal yakunanna min as-sagirin tace to bari ku shi idan har abin da na nema nan gaba bai yarda ba yanzu ai ba wanda ta isa ta zarge ni ko yanzu kowace ma za ta yi tace to idan har nan gaba na neme shi abin da na nema din nan bai yarda ba ce wallahi sai na mashi ukuba sai na saka an kulle shi a gidan yayi kuma sai ya zama daga cikin kaskantattu kaga har yanzu annabi Yusuf yana cikin jarabawa ke yanzu ta buge bakin su yanzu dai ba wanda za ta ce yanzu kowa za ta je ta ga ya mijinta me za ta ce eh ke yanzu kin yayyanki hannu yaya haka dukin yanku ta ce wallahi wannan saurayin za ta faɗa rauni ne yanzu wannan dole ta jinyar kanta da kanta ko ba ta da kokobo ta je gidansu a yi ma yanzu kai matarka ta ce ina kallon wani ne ne yanke hannuna za ka biya a ɗinke kuwa eh yanzu jinya ta kama su dole su batar da kuɗinsu in ta faɗa kuma aurenta ya mutu an gane wannan ka san maza sun fi mata kishi ko eh maza sun fi mata kishi kai ne za a san wai kana da budurwa har kana da bazawara ko har kuna waya da ita har an ji labari ma ka saya mata waya ita kuma wannan taka ta gida wayarta kaman bakuwar kaza kullun da dabaibayi amma kuma sai ku zauna lafiya sai ta kyale ka tace ayi magani ita ma za ta shigo gidan aiko amma kai ka ji a ce saurayin matarka anya za a zauna lafiya ai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ya san ba za a iya ba shi yasa aka ce su maza aka halatta musu ta'addud ko zaka iya auren har hudu mata kuwa mijin nan dai kwaya ɗaya ne saboda ya aka ce yau za su auri biyu to jana'iza kawai kullun ka yau alwala ka fito da safi ba buƙatar ma sai an gayyace ka duk inda ka zaga inda layi ne da mazaje insha Allah za ka samu an kashe wani ba zai yiwu ba kishin maza ya tafi na mata to annabi Yusuf da ya ga wannan bala'i da matar ta yi ƙala sai ya ce قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال ربي سيء النبي يوسف يتي السجن أحب إلي ya Allah ni fa zaman gidan yari ya fi min alkhairi an gane daga sharrin wayannan matan dan yanzu abu kuma ya yaɗu a gari ko yanzu kowace ma faranta za ta kawo to yanzu tana cewa idan bai aikata abin da na umarce shi ba zan sa shi a gidan yari sai ce rabbi as-sijnu ahabbu ilay cewa gidan yari ya fi soyuwa a gare ni mimma ya da'unani ilaihi min amalil fahisha dangane da abin da suke kira na na aikata na alfasha ya Allah idan har baka kawar mun ba daga makircin su ba zan karkata zuwa gare su wa akun minas sufaha allazina yartaqibuna al-ithma li jahlihim yace zan zama daga cikin wawaye su ne wanda suke aikata zunubi da jahilcinsu dangane da akibarsa an gane ba wai jahilci na cewar ba su san babu kyau ba yanzu kaga kaman zina tana daga cikin abinda min al-ma'lumi bid darura babu wani wanda za a ce yau jahilcin shi ya kai ƙarshe wai gashi nan bai san zina babu kyau ba babu shi amma akibar jahiltansa da akibar shi zai kai shi yayin zina an fahimta shi zai kai shi yayin zina saboda zina tana da bala'o'i da yawa na farko tana lalata zuriya gaba daya wani saurayi ya zo ya sami manzo Allah yake cewa a halatta masa yayin zina sahabbai aka yo kansa za a ladabta shi manzo Allah ya ce ku kyale shi zo saurayi ya zo sai ce kana so a yi da uwarka ya ce a subhanallah to da yayarka fa a'a da ƙanwarka fa a'a da innarka fa a'a duk aka kirga mashi dangogin da ɗan adam yake da su ya ce bai su sai maza Allah ce to ai wanda kake so a halatta maka kai zini da ita ɗayan wannan ne ko ya ce a wajen wani ko ƙanwa ce a wajen wani ko mata ce a wajen wani ko inna ce ko gwaggo ce ko ya ko ko jika to kai baka so ayi da naka kuma zaka yi da wani sai ce ya rasulullah a roƙa min Allah ya cire min wannan jinyar a zuciyata manzo Allah ya shafa kirjin shi ya mishi addu'a daga nan yace ba abin da ya tsana ya jima a rayuwarsa irin ma labarin zina ballantana har ya aikata ta an fahimta wani mai waka ke cewa inna zina dainun idza istaqaratahu kana alwafa fi ahli baitika fa'alami yace zina da ka gani bashi ne idan ka ciyo shi za a yi wafa biyan a cikin iyalanka ne daga in mutum yana so ya tsarkake zuriyarsa ya nisanci kanshi da zina yanzu kaga fiqhun da yake cikin ayar suratu maryam a lokacin da suka tattazo da annabi isa ko ai an san bata da aure suka ce laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta harun ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suka ce kin zo da wani abin mamaki me abin da ya ba su mamakin zinar a cikin bani Isra'il ba ita ba suka ce ma kana abuki mra'a sau'in babanki ba mutumin banza bane bai taba lalata da yar kowa ba bai taba lalata matar kowa ba bai taba lalata uwar kowa ko yar wani ko wani ba ya akai ke kuma kika zo da har da da shine abin mamaki tunda ke a jininki babu ya aka kuma kika aka samu laqarji ita shay'an fariya ya ukta harun ma kana abuki mar'a sau'in babanki ba mutumin banza ba wa ma kanat ummuki bagiya mamanki ba mutumiyar banza ba ba karuwa ba ya akai haka yanzu wannan yana nuna ma in zaka zauna kai tadabburi dangane da wannan aya zaka samu cewar me zina tana karsasuwa cikin jini An fahimta? Wa ma kanat ummuki bagiya. Babanki ba mutumin banza bane, ba mazinaci bane. Mahaifiyarki ba mazinaciya bane. To yaya za a yi ma ke kuma a ce yau gashi kin zo har da dama. Ke ba aure ki kai ba. Kaga wannan ya ishe ka ka zauna kai nazari, kai tadabburi akan wannan. Afala tadabbaruna alquran. An gane, fa'tabiru ya ulil absar. Sai ka zauna kai nazari ka gani cewar zina tana lalata zuriya gaba daya Allah ka kiyashe mu sannan ga sudul wajh fuskar mutum za ta zama babu annuri babu kwarjini babu daraja ko da kaga mutum na daraja ka to yana daraja ka ne a iya fuskar ka amma a birnin zuciyarsa baka da wani kima baka da wani daraja wannan daga cikin aibun zina sannan ga shiga wuta tana aji na nawa a cikin zunubi aji na uku ko wallazina la da'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun kaga tana aji uku na sabon Allah shi yasa ko uqubatta ma sai aka yi me bi ashna'il uqubat ko idan ya zama ya taba yin aure za a jefe shi hatta al-maut idan bai taba aure ba ai mai bulala ɗari a kai shi gidan yari ya shekara a wani gari sannan ba rufin asiri Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin da haka annabi yusuf ya gato da ya lalata zuriyarsa sai ya ce rabbi asjinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay zaman gidan yari ya fi min alkhairi akan abin da suke kira ma'ana da nayi zina gara na tafi gidan yari ba ita abin da take mishi barazana da shi ba to gidan yari wani abu ne in ka je akan gaskiya babu wani matsala akan shi mata man shi annabi Yusuf din karshe ai kaga ya zauna gidan yari ko manya manyan malamai sun zauna a gidan yari wasu ma a ciki suka mutu kamar yasa al-Imam Ibn Ibn Taymiyyah a gidan yari ya mutu a qal'a an fahimta ba laifi bane kai dai karka je a rashin gaskiya amma dan ka je a gidan akan gaskiya wannan ado ne wannan kwalliya ne domin za a tambaye ka a rayuwarka manzo Allah ya ce babu wani face sai an mashi tambaya akan abubuwa guda hudu akan sirati an umrihi fima afnahu za a tambaye shi rayuwarsa ya ya karar da ita da haka shekarunka a gidan yari da watanninka da kwanakinka da satuttukanka gidan yari za a tambaye ka kace ai dan na ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne shine suka kai ni gidan yari eh kaga wannan ai da karfin jikinka za za ka fada su kuma wanda suka kai gidan yarin sai a kira su to kuya akai hakan ba daidai bane sai ku amsa waqifuhum innahum mas'ulun za a musu tambaya sai su fada kaga gidan yari ba aibu bane an gane ba aibu bane eh kai dai ka je akan gaskiya da haka annabi yusuf yace as-sijnu ahabbu ilayya mimma da'unani ilay wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahili sai Allah ya ce fastajaba lahu rabbu فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له بمعنى فاستجاب الله ليوسف دعاءه Allah madaukakin sarki sai ya karban ma annabi Yusuf wannan addu'ar da yayi fasarafa anhu ma arad ma aradat minhum ra'atul aziz sai Allah ya kawar masa da abinda matar sarkin nan ta nufa dan ta ce wa wala illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wala yakuna min as-sagirin ko in bai yi ba nan gaba to wallahi sai na kashi gidan yari sai ce as-sijnu ahabbu ilay ita ba nan ne yake mata barazana ba sai ce gidan yarin ya fi mu da haka sai ce Allah ka kai ni gidan yari Allah ya ce fastajaba lahu sai Allah ya amsa mashi to kaga ita addu'a anan fiqhun da nake so mu cire anan nace zamu dinga bi muna cire fiqhus sira fiqhun da zaka dauka a cikin wannan aya din ita addu'a tana dacewa da kaddara yanzu akwai bala tilwal bala da annabi Yusuf ya fada a ciki Allah yana fitar da shi yanzu wannan bala'in na matar Imra'atul Aziz ai bai kai na rijiya da aka jefa shi ba Allah ya fitar da shi bai kai na ɗauko shi da aka yi aka mayar shi bawa ba suka zo suka sayar da shi ko ga bala'in da aka shiga na wannan tsere-tsere da suka yi da matar sarki Allah madaukakin sarki ya fitar da shi amma anan kuma sai ya ce as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay karshe sai ya tafi gidan yaro bimana da ya roƙa Allah ka fitar da ni daga wannan ƙaidin daga kaza da kaza sai dai hikimar Allah kuma ta kaddara a wannan gidan yarin ne zai samu ɗaukakar shi an gane a wannan gidan yarin zai samu ɗaukakarsa don haka sai aka mantar da shi sai ya ce rabbi asijinu ahabbu ilayya a kai ni gidan yari Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna sai Allah ya amsa mashi aka kawar masa daga wannan kaidi na wayannan mata sai Allah ya ce innahu huwas samiul alim lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne da dukkan addu'ar da bayi suka yi alimun masani ne da halin da suke ciki da kuma abin da ya cancanta da su da haka sai aka kai annabi Yusuf alaihi salam gidan yari da haka in za ka yi addu'a sai ka duba ka gani ku eh shi yasa manzo Allah yake cewa kar ɗayanku saboda baƙin ciki ko talauci ko jinya ko wata damuwa yayi buri ya ce Allah kashe ni babu kyau yace idan ya zama labudda fa'ilan ba makawa sai ka faɗa sai ka ce Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khairul li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairul li sai ka ce ya Allah idan rayuwa ita tafi min alkhairi Allah ka raya ni ya Allah wannan halin da nake ciki in mutuwa tafi zama alkhairi a wajena Allah ka kashe ni Allah sai ya zaba maka ko yau kai addu'a Allah zai karbi wannan addu'ar ka san kuma yace maka lam yalid wa lam yulad bai aihu kowa ba bari a ce ga jikansa da suke wasa yau in kai addu'a na Allah zai amsa ma ita an gani aka ce wa lam yulad kaga ba shi ba wanda ya haife shi bare ka ce dan babaninka ne kuna wasa da shi yanzu nan sai kaga cika wannan tsadan nan dai komai dai abu yau ko ya cin birki Allahumma hayni idza kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat wafatu khay sai Allah ya zaba mu in ya ga mutuwa ta maka sauki kai ba za ka iya wannan gumurzin tsadar ba gobe sai mu kai ka eh eh in kuma ya ga a'a za a tsallake za a shige ko eh fa inna ma'al usri yusra da ka kwantar da hankali wallahi bayan tsanani dole akwai sauki ai zaka ga Allah yana matsa bakin su ai ba kauna bace ta sa suke fada sunnar Allah ce sai ta tabbata ai suna fada sai ai ai hakuri za a ji dadi daga baya mu da ma Qur'ani ya gaya mana ko su yi ko kar su yi Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana sauki fa inna ma'al usri yusra da ka karka karaya la ta'ajas karka sari kullun ka kyautata zato ga Allah subhanahu ta'ala, manzo Allah yake cewa a hadisul qudsi Allah yana cewa yana inda bawan shi ya zace shi ko an fahimta kullun sai kake zatan Allah zai maka Allah ba zai baka kunya ba Allah zai taimake ka Allah zai maka amma kullun sai kake gani ka ina al'amarin fa ina ba zai yiwu ba to shikenan sai Allah ya barka haka Allah ka shiryar da mu Allah ya ce za mu tsaya anan abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana to yanzu ne an amsa addu'ar Annabi Yusuf alaihi salam to ya za a yi kuma ya tafi gidan yarin shine zamu tashi akan shi wani sati shine summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat ko subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh